أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا لسنة تبير قوسان هدو hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1446 a wannan masallaci mai albarka masjid mus'ab bin umair a ci gaba da darasin littafin alfatwar hamawiyya na shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taymiyyah al-harani thumma dimashqi wanda a yi shi ɗari shida da sassin da ɗaya ya rasu ɗari bakwai da ashirin da takwas Allah ya shigar shi da rama. Mawdu'in da littafin ya ce tattaunawa a kai shine tabbatar da siffanta Allah subhanahu wa ta'ala ko siffantuwar Allah subhanahu wa ta'ala da sifofi wanda Allah ya siffanta kai shi da su tare kuma da mai da murtani ga dukkanin waɗanda suka zama sun saba a wannan babi muna a inda shekul islam yake koro mana maganganu na malamai magabata waɗanda suka yi fice a ɓangaren gudun duniya halma da waɗansu daga waɗanda suka tufaye sai dai irin wanda shekul islam yake na ƙanto mana maganganunsu za mu ga yawanci inda aka samu kuskure wasu bangaren abin da ya shahi a hakamu sannan kuma su sufaye a farkon lamarinsu kamar yadda wancan satin muka ji farkon lamarinsu kenan ba su da matsala a bangaren sunayen Allah da sifofin Allah da kuma bangaren kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala bangaren abin da ya shahi uluhiyya wannan duka an same shi ne daga baya shedan ya shiga ya rikita al'amuransu amma sufaye na farko to za a ga kuskurensu shine bangaren abin da ya shahi a haka kucewa iyaka kirkira wasu bid'o'i bangaren waɗansu aura da azgaru da kuma kaifiyoyi na ibada a nan ne za a ga kenan suna da nau'i wanda yake na zurfafawa amma bangaren abin da ya shahi uluhiyya kada ta Allah ɓangaren bauta, ɓangaren abin da ya shahi tabbatar ma Allah sifofin shi, tabbatar ma Allah sunayen shi, to suna kan tafarki wanda yake na salafin salih. Daga baya ne suka samu zamewa, shi ne za mu ga yana irin su abul farji abdurrahman ibn jauzi a cikin littafin talbis iblis sai ke kawowa irin yadda shaitan ya yi ƙoƙarin rikita ma bayan Allah da dukkanin ahli kulli sana'a duk masu aikata wani ayyuka ya yi ƙoƙarin shiga ya zamar da su daga tafarki na daidai kamar malaman hadisi malaman fiqh masu ibada duk ya dinga kakkawa iri-irin wanda to su ma sufaye haka shedan ya shiga ciki ya jaza musu ta yadda suka waye gari sun samu matsala a ɓangaren uluhiyya kaga su aka hi sani da yin shirka bangaren shirkul ibada haka kuma bangaren sifofi na Allah subhanahu wata'ala shi ma sai kai su zuwa ga tasiri zuwa ga tawili wasu su ma zuwa ga tashbihi saboda su a cikin sufaye zaka ga kowanne da akwai wani bangaren zaka same su mu'assila wani bangaren mushaffiha wani haka zaka ga su kenan kowane irin abu a cikin jama'a ta sufaye zaka ga da akwai wannan bangare yana ƙarshe-ƙarshen da ya na ɗauko mana ɗaya daga cikin malamai na sufaye shine Amr bin Uthman al-Makki wanda shi malamin ya rasu 297 297 kaga kenan yana daga malamai waɗanda suka rayu a ƙarni na hudu kafin kenan a samu zamiyaƙin a littafin shi mai suna a ta'arrufu bi ahwalil ubadi wal muta'abbidina a ta'arrufu bi ahwalil ubadi wal muta'abbidina littafin ya rubuta shi don tarbiyya ga waɗanda sufaye suke ce ma muridai su ne mabiya na su sufaye kamar ɗalibansu kenan ya rubuta littafin don tarbiyyarsu da kuma musu ishara zuwa ga nisantar tarko da kuma sharri na shaitani saboda tun lokacin shi ma lura da samun iri-irin wannan zamewa sai ke ambata irin hanyoyin da iblis yake bi wajen hallakar da bayan Allah kamar zuwan ma mutum yadda yake zo ma sahibi jefa su cikin ɗebe kauna daga rahamar Allah ko kuma ya dinga sa ma mutum ruki da ji da kai mutum ya zama to daga wanda suke almagarurun wanda suke magarurina abubuwan ruda wanda babban tarkon da iblis ke ma mutum kenan za mu ga abul farji yana da tsala ne akan wannan haka ibn qayyim shi ma cikin adda'u wa dawa ya tabo bangare na irin wanda iblis yake ruda da kuma hanyoyin da iblis yake ruda bayi kamar sanya musu tsawon guri sai kuma jefa su cikin tauhidi bangaren kenan rudarsa a bangaren tauhidi yace a bangaren tauhidi mafi girman illar da iblis yake musu shi ne shaidan zai sama mutum wasiwasi da shakka a bangaren kaɗaituwar Allah ko kuma sifofin Allah mutum ya waye gari yana musulta Allah ko yana kamanta Allah ko kuma yana jayayya akan wani abin da Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da shi ga zatin shi sai malamin ya ci gaba da bayyana sifofin da su ne sifofin Allah subhanahu wata'ala da kuma cewa tabbatar ma Allah waɗannan sifofi kin ba su lazumta kamantacce ne shi da bayansa ta yadda ya kawo ayon da suke kore kamantaceniyar Allah da halittai shi laysa ka mithlihi shay'un wa huwa samiul basir wa lam yakul lahu kufuwan ahad wannan kuma yana nuna mana tauhidi na magabata da kuma ginu na aqida na magabata suna ginu ne akan alqur'ani da sunna da kuma asa ba wai madogarar tabbatar da samuwar Allah ba wajen magabata shine hankali da korewa da kaza irin tsari na ulama'ul kalam shi yasa lokacin da ulmul kalam ya kulla salafus salih suka yi adawa da shi suka naffara mutane akai zaka duk a imma din nan sun yi maganganu akan hadarin da yake tattare da ulmul kalam tsurin ilimi na bangaren tabbatar da haƙƙin Allah da haƙƙin bayin Allah shine komawa zuwa ga Qur'ani da Sunna dukkanin inda aka bar ilimi العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولي الإرفان kagani wannan shine ilimi Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam haka duk abin da ya shahi bangaren abin da ya shahi aqida abin da ya shahi ahkam abin da ya shahi mu'amala labudda ya zama qur'ani da sunna ne za a koma amma duk lokacin da ake neman a gina wani hukunci sai aka koma madogara kin hankali to dole za ka ga da kwai mushkila shine kuma matsalan da za ka ga malaman tarbiyya suna fadawa a kai sai ka ga ce ma wannan ustazu tarbiyya ne sai ka ga shi ma babu tarbiyya a tare da shi saboda tarbiyyar ya dogara ne akan tarbiyya ta zarbiyuna shi yasa ma za ka da yawa masu karatun tarbiyya da wannan sai ka suna cewa abin yana da wahala ta'arifa su da kaza abubuwan suna da wahala saboda wasu littattafan na mutanen yamma ne aka yi tarjama su zuwa larabci to sai zama suna da tsabar wahala to kaga labudda hatta da janibin tarbiya a koma a tarbiya ala manhaj ahlus sunna wal jamaa kaga ahlus sunna suna da littattafan su na tarbiya tun daga kananan littattafai har zuwa waɗanda suke manya zaka ga duk da akwai wannan Sheikh Abdullahi ibn Fawzan yana da at-tarbiya ala manhaj salafus salih littafi ne wanda safahatu nashi ‘yan kaɗan ne haka za ta gani, amma ya ɗauko tsarin tarbiyya tun daga ayyuwar mutum har zuwa wancan matakai na ƙarshe ne na wannan ƙin mutum ya kawo duka tsarin kuma a takaice wanda a sauƙaƙe ne a takaice za a tsaye da wannan. To za ka ga akwai irin sa tarbiyya alaman haji salaf na Dr. Ahmad Farid da sauran dai lissa- malamai da zaka ga wanda suke mu'asirun duk kalla ka ga wani malami wanda yake fitacce face ya rubuta littafi na tarbiyya a bisa tafarki wanda yake na magabata na gari kuma ana koma madogarai akan alkur'ani da sunna in kuma a dunkule ne magabata duk suna da littattafan nan na suluk irin su al'adab al-mufrad na Imam al-Bukhari wanda mun samu mun karanta shi kaga da wahala mutum ya dauki al'adab al-mufrad ya dinga kallon shi ya ɗabi'antu da shi sai kaga cewa shi karan kanshi ya samu zaman tawwa kan turba sannan kuma ya gyara wanda yake son ya gyara saboda duk wani abin da za a bukata na ladabi ga mutum musulmi duk an tattara to haka littattafai duka irin na sulu irin su riyadu salihin duk abin da suke karantarwa adabu dini wa duniya duka na mawardi duka abubuwan da suke karantarwa wannan bangaren da ya samar da tarbiyya ga al'umma ta musulmi saboda haka kenan gabaki ɗaya ilimi shine komawa zuwa ga qur'ani da sunna magabata lalle ba su san ba menene ilmul kalam waɗanda suka samu riskan lokacin ilmul kalam kuma sun zamanto sun nafar al'umma akan shagaltuwa da wannan ilimi sun yi nuni zuwa ga cewa lalle ilimi na hakika shine ilimi dai wanda ya ilimi na hakika shine ilimin da yake cikin Qur'ani da kuma sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah ya ce ma farafana fil kitabi min shay wasu so da yawa in aka ce musu komi a addinin musulunci da akwai shi Qur'ani littafi ne wanda yake dace ma kowane zamani da kowane al'umma kuma babu wani abin da aka bari a cikin littafin Allah to zaka ga sai su ringa kwatantawa da rafafan hankali kamar yadda wani daga cikin malamai ya ce ya ji wani rasuran sai wani ya ce mushi ku a littafin ku gashi an ce komi da komi da kwai sai ce to in haka ne sun ga littafin ku da kwai wannan abincin da aka kawo me da mine ne wadi mana cikin Qur'anin ku ya ya ake sarrafa wannan abincin a cikin Qur'ani ina aka faɗi da za a ake ake sarrafa wannan abinci ya ina ka hudu wannan a lokacin sai kirawo wanda ya kiɗe daga ma'aikatan mai dafa abincin sai tambaye shi ce wannan abincin mi da mine ne aka raka ba ya samar da shi sai ce kaza za a yi kaza a yi kaza a yi kaza ya ce to kaga Allah ya ce fasalu ala zikirin kuntum la ta'lamun kenan ni aiki ne ne da qur'ani kaga duk ahlus sana'a qur'ani ya ce in baka sani ba shikenan ka tambayin bai sani to ai kaga Qur'ani ya nuna maka hanyar da zaka bi shikenan saboda haka kenan alqur'ani ilimi na shari'a shine wanda cikin shi da kai waraka da kuma kenan samun tsira a duniya da lahira saboda haka malamin ya ambata waɗannan ababe inda har ya zo gaba wadda bayan ya tabbatar da cewa Allah subhanahu wataala shine yake da waɗannan sifofi wanda suka dace ma za su yi shi wanda kuma a ranar alkiyama mumine za su ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma Allah ya zance da annabi Musa alaihi salam kuma ya nuna ma annabi Musa ayoyin shi kamar yadda annabi Musa ya saurari zancen Allah kuma Allah ya kusanto da annabi Musa dan ganawa yace kuma zancen Allah ba halitta bane ba kuma wani abu bane wanda yake fararre ba kuma cikin abubuwan da aka samar bane ba Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda yake mahalicin kowa da komi kuma shine mai gajewa dukkanin halittun shi kuma shine mai sauraron dukkanin maganganu na bayansa tare da bambance-bambancen sautinmu da kuma bambance-bambancen launinmu kiyashi daga sauro ne tururuwa ce kowanne Allah yana jin sautin shi kuma sauraron kiran wani ba ya shagaltar da Allah subhanahu wa ta'ala daga sauraron bukatar wani da wanda zai rayu a ƙasa ta bakwai da wanda yake a sama ta bakwai ga baki ɗaya Allah subhanahu wata'ala yana sauraron kowa kuma shi yake kula da kowa babu ganyen da zai haɗo ɗanye ko busashe face a kiyaye ke kuma sannan da sanin Allah subhanahu wata'ala sannan da ganin damar ubangiji subhanahu wata'ala ne ya tabbatar cewa kuma Allah shine wanda yana ganin bayan sa da idanun shi sannan kuma da hannayensa wanda hannayen Allah ce ba ni'imomi bane ba ba ni'imomi Allah bane ni'imar Allah da ba ni'imar Allah halittar Allah ce amma kuma hannun Allah siffa ne na zafin Allah subhanahu wataala yace da hannun nashi ya halicci annabi Adam ya busa ma annabi adam alaihi salam rai sannan kuma wanda shine umarnin shi wa huwa amru ta'ala wa taqa yace wa huwa amruhu ta'ala wa taqaddasa an yahulla bi jismi Allah subhanahu wa ta'ala ya tsarkaka a ce ya sauka bi jismi ga jiki na bayansa ko a ce ya cakuɗa da wasu ko ya gauraya da su Allah ya girmama Allah shine mai ganin dama duk lokacin da ya ga dama wanda yake masani kuma da iliminsa wanda yake shimfiɗa hannayensa da ramashi wanda kuma dukkanin dare yana saukowa sama ta ɗaya don saboda bayi su kusance shi da ibada don su yi kwaɗan wasila wadda Allah ya ce ya yi wallazina amanu taqullaha wabtagu ilayhi wasila saboda haka kenan don su nemi wannan tsanantuwa gurin Allah subhanahu wataala al-qaribu fi qurbihi min hablil warid al-ba'id fi uluhi min kulli makanin ba'id ولا يشبهه في الناس ألا ولا ولا يشبهه في الناس ولا يشبهه في الناس سنكم الله سبحانه وتعالى با كما تاشير مثالي إلى أن قال هل عند ما لم الله تنشي دراما من كان يريد يكاو فإن الله من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور Allah subhanahu wa ta'ala ce dukkanin wanda manufar shi izza yake nema to fa izza mallakin Allah ce gabaki daya ilayhi yas'alu al-kalimu tayyib kalmomi tsarkakakku gurin Allah ne suke daukaka wal amalu salihu yarfa'u ayyuka na gari su ne suke daga tsarkakan kalmomi har zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد الله يكي ودندا يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ودندا suke kullaki tumurmura na miyagun ayyuka suke aikata ayyuka marasa kyau suna da matsananciyar azaba wa makar ulaika huwa yabud sannan kuma ki tumurmura da makirci na waɗannan Allah subhanahu wata'ala ya sanya shi a matsayin tababbe wanda babu cin nasara ta'ala wa taqaddas an yakuna fil ardi ya ci Allah ya ɗaukaka, Allah ya tsarkaka, an ya kuna fil ardi kama fi samani, a ce Allah subhanahu wa ta'ala yanda yake a sama ya daidaita al'arshi, kuma a ce haka yana a ƙasa da zafin shi. Ma'ana Allah ya ɗaukaka a ce, ta'ala an ya kuna fil ardi, Allah ya ɗaukaka a ce yana a ƙasa kama fi samani, kamar yanda Allah yake a sama. Kenan Allah yana a sama da zafin shi, ya daidaita a al'arshin shi, Allah ya girmama a ce yana a ƙasa an dalika uluwan kabira lalle Allah ya girmama daga wannan girmama wadda take mai girma wannan magana ta Abu Amr zaka same ta cikin Hilyatul Awliya ta Abu Nu'aym al-Asbahani sannan kuma Khatib al-Baghdadi a tarihu Madinatu Dimashq ya kawo sai kuma As-Sulami a cikin Tabaqatus Sufiyya shi ma ya ambata sai kuma yanda Zahabi a cikin Muktasarul Ulu ya kawo wani cikin littafin al'ulu nashi ya kawo wani bangare da kuma cikin muktasar haka kuma ibn qayyim ya ambata ibn imam shi ma duk sun nakalto wannan magana ta shi wa qala al imam abu abdullah al harith ibn isma'il ibn asad al muhasibi fi kitabihi al musamma fahm al qur'an wannan babban malami al imam abu abdullah al harith ibn isma'il al muhasibi al'anzi al-baghdadi ana mai laƙabi da ana mai alkunya da abu abdullah an kira shi da al-muhasibiya ana mai laƙabi da al-muhasibi an ce li kasar su muhasabatihi li nafsi saboda yanda yake yawan ma kan shi hisabi hasibu anfusakum qabla an tuhasibu saboda yanda yake yawan ma kan shi hisabi sai ake mai laƙabi da al-muhasibi al-muhasibi saboda kenan shuhrar shi da wannan shi yasa ma yayi shahara da wannan laƙabi na al-muhasibi wanda a zamanin shi imami ne a fiqhu sannan kuma jagora ne na bangaren sufaye mutum ne wanda yake an san shi da gudun duniya sannan ya yi fice da tsantseni ya yi fice da tsantseni su gudun duniya kenan abin da yake gudun duniya a yare na shari'a shine mutumin da zai nisanci haram ba wai gudun duniya na baka more ba baka shi daɗi ba kamar yadda shafi yake cewa farasat tawbuka la yaziduka rifatan idza lam tattaqi ila idza lam takhsha ilaha wa tattaqi rakan tufafinka ba zai kara ma daraja ba in dai har baka ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ba kai ta ka tsanta duk kuma yadda za ka ji daɗin duniya dama Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa kul man harrama zinata allahi lati akhraja lil ibadi wa tayyibati min rizq qul ya lil ladina amanu fil hayati dunya khalisatan yawm al qiyamah duk abin da ka sani na kawar duniya jin daɗin duniya na mumini ne kenan ka haramta ma kanka abin da Allah subhanahu wa ta'ala halitta ma wannan fa haramun ne baya halitta mutum ya haramta ma kanshi abin da Allah subhanahu wataala ya halitta mushi iya daga cikin abin da za ka yi ka karbi ni'imar da Allah subhanahu wataala ya ni'imtar da kai ita shi yasa lokacin da wasu suka yi niyyar su datse kansu daga murar kawa ta duniya wadda Allah subhanahu wataala ce zuyyana linnasu hubbu shahawati min an-nisa'i wal banina wal qanatir al-muqantarati min adh-dhahabi wal fiddati wal khayl al-musawwama kaga ni zalika mata'ul hayatid dunya wasu tsaniyar su katse ma kansu wannan wajen ƙaurace ma aure ƙaurace ma barci da hutawa ƙaurace ma cin abinci mai daɗi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hane su akan wannan saboda haka wannan an sane shi da wannan tsantseni khatibul bagadadi Allah ya shi da rama ce lahu kutubun kafira al-muhasib yana da littattafai waɗanda suke masu yawa a dangane da gudun duniya da kuma tauhidi da kuma raddi akan mu'tazilawa da kuma shi'a yayi fice wajen raddi akan mu'tazila da kuma shi'a zahabi yake cewa al-muhasibi kabirul qadari lalle yana da girman sha'ani duk da cewa wa qad dakala fi shay'in yasirin min al-kalam ya shiga cikin wani abu daga nau'i daga ilmul kalam yana da wani kadan na ilmul kalam wa nuqima alai wannan yasa ya zamanto an yi sau a nufi ma'alai sai zama to an yi an aibanta a gare shi haka kuma imam ahmad bin hanbal ya yabi halin alharis ta wata fuska kuma ya hazzara ta wata fuska ya yabe shi ta wata fuska kuma ya tahzire shi ta wata fuska kaga wannan yana nuna kasantuwar mutum yana kan tafarki ko kuma kasanto alkhairan mutum suka yi yawa ba nuna an samu kuskure ko ba za a bayyana da wancan kuskuren nashi ba musamman abinda mutane za su iya rutuwa da wannan shi yasa imam ahmad bin hanbal ya yabe shi ta wata fuska kuma ya hasara ta wata fuska din ya kasance yana da matsar sabani tare da ma'aihin shi yana da matsar sabani tare da ma'aihin shi isma'il isma'il bin isma'il bin asad isma'il bin asad kenan yana da sabani da mahaifin shi sababin shi ma'ahin nashi yana da aqida ta waqifa masu tawakkuf akan halqul qur'an ka san babe na aqida bayan raba ka zamanto dan tsaka tsakiya kawai ita aqida ɗayan biyu ne a wani bangaren kake a ina kake ko mala'iku suka zo karɓar ran wanda suka zargi innal ladina tawaffahumul mala'ikatu zalimi anfusahum qalu fima kuntum kaga fima kuntum cikin wata jama'a su kwana kuke kaga dole da kwanan to shi bangaren aqida ba raba ka ce ai mu ɗan tsakiya ne wani tsake mu ɗan tsakiya ne ko wani bangaren kawai mu muna nan mu ɗan ba ruwan mu ne kenan kawai kai kuma ɗan ba ruwan mu ne ka rawa ɗan banna su kuma ka ce ɗan ba ruwan mu ne kuma aka ce ma so yanzu yin gobe da nisa ayi yasin ka yarda da wannan menene hukuncin wanda zai ma mutum yasin ya kashe shi menene hukuncin wanda zai ma mutum ya sun ya haukata shi menene hukuncin wanda zai yi kaza ka gani ka gani shi wanda zai ma mutum ya sun ya kashe shi bai da bambanci da shekau da bella sirji ai ɗan tsada ne kawai su wancan bindiga suka ɗauka shi kuma shi kisa ai ba a kallon wannan ran dai shi ne ta wace hanya ka ka hujjar in ma wace hanya ka ka tura aljani ya kashe da wanda ya ɗau bom ya dasa da wanda yana ba bambanci ɓangaren kisan kai da ɓangaren abin nan kenan ɓangaren zubar da jini ba shi da bambanci da ragon don masu zubar da jini da sauran duk yan ta'adda to kaga mutum zai ce maka ai ba daidai ba ne ai kaza suke kai ai kaza kaza in ka tambaye shi a rubuta qur'ani a kawo laya a sa cikin kashi ko cikin salon gadon ai tiraku menene hukuncin wanda ya ci mutuncin qur'ani ya rubuta ƙurani da hutsari ko da jini kaga zai ce maka wannan ya kafurta abin mamaki ma wani zai iya ce an kama za ka takara ƙurani ta haka ka buɗe ka sa miyau wani zai ce maka inda gangam ne ka kahurta amma kuma wata na yiwa a kundin shi da kwai laya da za a rubuta wata da watar kare wata da watar kura wata da watar fera wata da watar musa wai firaku ce sai a rubuta sai a rubuta da watar kare watar fera watar musa kaga dai da musa da fera da fera ai ba shiri to sai a rubuta da da wannan kenan da kiyayya zai tsakanin musa da fera kaga dai da abin nan to haka to kaga kare ya sa haram ne to me kai a rubuta qur'ani ko a cikin wasa kare ko kuma a sa ayi abin nan kaga zai ce ma da ne amma kuma wai waɗannan ne yace mu muna tare da waɗannan ma kuma wancan ma muna tare da kaga abin ai da kwai wannan tattare ne saboda haka baban shi yana da wannan ga wannan masu aqida ta waqif wanda an tambayi Imam Ahmad bin Hanbal Imam Ahmad bin Hanbal yace waɗannan kafin jami'a su bulla kafin a samu ɓullar masu wannan aƙida ta halkul Qur'an kafin mu'tazila su bayyana wannan aƙida ta su kenan dan mutum ya shiru bai hodi ba babu ne saboda ai aƙida ba ta bayyana ba yanzu aƙida da ba a santa ba sai a ce maka ka ce kaza ai babu ita amma bayan abu ya bayyana to nan gurin babu zancen kai shiru kawai ɗayan biyu in na hadaina wa kabila in ma shakira wa in ma kafura ɗayan biyu ne kawai ina kake a guri kaza ne inda kake kawai anan kake amma babu wata hanya wadda take tsakiya muzamzami na bayan zalika la ila haula wa la ila haula ka gani wa yuriduna an yattabi'u baina zalika an yattakhidhu baina zalika sabila su samar da wata hanya wai tsakiya tsakanin kawurci da abin nan babu wannan kawai hanya ɗaya ce Imam Ahmad bin Hanbal shi yasa Abdullahi bin Imam Ahmad a cikin kitabu sunna na shi yace an tambaye Imam Ahmad dangane da suwana da suwana aka ce ga su can sun samna gefe ba su bangaren mu ko musu wancan bangare yace ulai ka qawmu su'in yace waɗannan su ne miyagun mutane to baban shi yana daga masu wannan aqida din wannan yasa ya samu sabani mai girma akai yana cewa kenan fala qul innal qur'ana makhluqun wala ghayr makhluq bai cewa halittar Allah ne bai cewa ba halittar Allah ba ne alharis sai mai inkari a wannan kai har ma wasu suka ce bai ma gaji dukiyar ma'ahin nashi ba ya ce la tawar su halmin lafi ne ka san su magabata babu wata ke za duk wanda zai ce qur'ani halittar Allah ne ko ya ƙi wutarwa ya ce qur'ani zancen Allah ne ma'ana ita ƙila tana bayuwa zuwa ga cewa hasasin Allah da ko lokacin da ya fara kenan halitta ne ka ji lazuma ƙila don za ka ce maka shin Allah subhanahu wa ta'ala yana da mawari ko bai da mawari sai ka ce to gaskiya ne ni dai bana ce ba yana da bana ce ba bai da ah to kaga kaga ai kawai ka ce ma'ana kenan dai ka yarda da can gurin saboda haka ita ce aqidar shi ma ahinna shi wannan yasa suka to da yawa zaka ga wani lokaci akan aibanta ma ahlus sunna sababin samun saɓani da iyayensu ko malamansu a janibi na fida. Shi kuma wannan abin wani abu ne wanda yake da ɗaɗɗe tare da daɗewar tarihi. Abin mamaki mai karanta Ƙur'ani ya yi mamaki saɓani tsakanin ɗa da ma'ayi a ɓangaren aƙida. Annabi Ibrahim alayhi salam ba shi ba aka fara haka. Ya zama to an rarraba har ma daga ƙarshe ma mahaifin shi yake lallam san tahiya Ibrahim la arjumannaka wa hajurni maliya ka zan jajjefe ka ka ƙaurace min ka yi nesa da ni ta kai ƙarshe dai annabi ibrahim a.s. ya ce inni muhajirin ila rabbi zan yi hijira zuwa ga ubangijina inni zahibun ila rabbi sayadi ya tashi ya ƙaura shi ne fara yin hijira ƙarshen duka suka har da mahin nashi duka aka haɗu aka yi wuta aka rura wuta aka kasa saka annabi ibrahim a.s. to kaji inda aka fara samun aƙida ta fara raba ita da ma aƙida raba ta kaga lokacin da nan fara sai yazo Quraysha ta suke ya raba tsakanin ta da ma'aji da kaza dama shi tauhidi haka yake raba kamar yadda a lahira za a raba haka dama a duniya ma rabuwa ce ta hanyoyi ne guda biyu to wannan zaka ga sodiya aka aibantawa sai a ce ya rabu da malamin shi ko kuma bai tare da kaza ko bai kai ka tsaya ka kalla shin me aqidan malamin nan shi me aqidar shi ma dama malamin nashi yana kan tabarki wanda yake ya saba wannan wajibi shi ne dole ka bi shi saboda aqida ta alwala wal bara wajibi ne rabu shi abul hasan al-ash'ari wanda dai ake jingina kafiratul ash'ariya kaga mijin ma'ayyar shi aliyu zubai kaga ai iya daga cikin mu'tazilawa kuma agolan shi ne abul hasan al-ash'ari gidan shi ya tashi saboda da ma'ayyar shi ta rasu ta zo da shi abu aliyu zubai ya aure ya aure ta ta zo da shi yana dan karami ya tashi gida ya tashi kan aqida ta mu'tazilanci aqidar kenan wancan mijin ma'ayyar shi amma kaga bayan ya girma suka samu tafarriki tsakanin saboda shi ga aqidar da yake ga aqidar mu'tazilanci Abu Hassan Ash'ari kuma Allah ne muwafaka ya zamanto ya sabkar ga kan wannan aqida karshen rayuwar shi duk da cewa yayi kullabiya ka gani ya bi aqida ta kullabiya anan ma dole su mafi yawa zaka ash'ariyan mu akan kullabiya ita kuma kullabiya mataki na tsakiya ne na abul hasan ashari yanzu bayan mu'tazilanci sai kuma ya sabko zuwa kullabiya kuma wanda su sun yarda da sunayen Allah da sifofi Allah su ne masu ishiru sun yarda da sifofi kamar ashirin masu ishiru na sifatar wajibin lillahi ta'ala wanda za ka ga irin su qawaidi hayatul islam duka aqida kullabiya ce ta san su wani lokaci yan koyi islamiyya wasu kankan bace wani ba a ce mishi ba ga littafin da bai abin nan kawai daga yaji abu da daɗi sai da ku yanzu ka kalla za ka ga yanzu ka je makarantu na ɗarika da yan abin nan ai za ka ga da kai ka ga irin su makarantar da tauhid duk su ma suna koyawa ai kaga mukarrar ta tauhid aqida ce ta ahlus sunna wal jamaa sai kaga su ma can gurin suna koyi alhali kuma su kullabiya ne kaga su ba su sai yara su tashi yasa za ka yaran da suke islamiyya ko wancan ta duka aqida ahlus sunna wal jamaa suke tashi ka gani da aka wannan suke suke tashi to su ma namu kuma zaka ga suna da irin wannan kirinkin yanzu ka je ka ringa ga wani kamsu na hadisi ka dinga ga wasu ruba-ruba hadisai kuma a saman tabulo na makaranta ahalus sunna to da yawa za ka gara ne kenan in mutum kana da makaranta ka yi makaranta sai ka je ka samu manyan malamai wani littattafai ne ya kamata mu dinga koya ma yara sai a ɗora ka akan tsarin manhajin da za ka fi eh aƙida ku sa kaza kaza ku sa kaza sai a ɗora to amma kawai daga sun ji yawancin sosai su yi ta abin nan shine yake sa nan duk kana samu kana samu a makarantar ahalus sunna su ma a waɗancan nasan kana samu duka saboda rashin kenan tsayawa a daidaita manhajin da abin nan saboda haka wannan ba abin mamaki bane kuma ba ba aibanta malami bane wanda zaka ga wasu irin su Sheikh Nasir Albani suna aibantawa shi ai shi da ma'aihin shi malamu kenan an samu sabani kaza kaza baban shi bai tare da shi wanda kuma zaka ga cikin iko Allah ma yawanci ana samun daidaito ma'aihin Sheikh Nasir Albani da ya karshe shi ma da ya ga ɗan shi ya zama to babban malamin hadisin duniya shi ma sai rusuna ya zo ki tambayi ɗan shi hadisai sai ce hadisi kaza wai ya inganta ko bai inganta ba ka gani shi ma baban shi da ƙarshe sai shi ma ya zo na karatu wajen alban to ka ce kuma ba su da farko ne baban naki shi ga ƙida da yake kai ɓangaren furu'a yana ɓangaren fiƙihu ta hanafiya kuma baban shi yana daga musu asibuna lil mazhaba albani kuma shine mafi nesa da ta'assubancin mazhaba sannan kuma bangaren aqida shi ma an sha bamba mayin nashi da farko irin waɗannan dai masu farmatu wanda suke tattaki su je gurin baban mutum su ce ɗanka ya lalace yanzu ya ɗauko ta aqida ma an rasa kai kawai shi banda karatu da abin da ya ajiye wani gemu ya ɗage wando kawai shi kaza kaza ka gani kuma a gehe ɗaya zaka ga cewa ga mai ta kwakwamta wando shi kuma ba shi ya lalace wani ka gara kaza ba shi shi wanda zai zo ya ce ɗanka ya lalace shi da Allah na shi babu sai na kirki amma shi zai tattaki ya zo ce ɗanka to in baba mai nan ne kawai sai a yi ta bala'i ya buwaye ɗan shi kawai a kama tashi hankali to da ƙarshen tahiya ta sayi uban ya ga to shi cikin ɗayan nan ma ba ɗan albarka kamar wannan ɗan shi kenan sai saka to irin shi ne aka yi ta zuwa ana kawowa ana kai kawo tsakanin sun na sun yi albani da mahaifin shi malamin har da ƙarshe baban nashi ya ce to ɗayan biyu yanzu na na baka zabi ko dai ka bar wannan abin da kake kai ka dawo kan wannan tahiya samu ta mazhaba da tsarinmu da muke tafiya na sauki ko kuma ni da kai mu rarraba ya ce to a man uzuri zuwa kwana uku mala albani ya je dinga neman zaɓin Allah yana addu'a yana abin da ya yi nazarin shi ya zo ce to gaskiya na fifita sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan ya zo karkan shi koma wani shago ya ci gaba da zama to kaka yanzu yaya da ya fifita Allah Allah bai mai sakayya ba shine sakamakon duk wanda ya fifita Allah annabi Ibrahim alaihi salam lokacin da ya kaurace musu ya fifita Allah kadai sai Allah ya ce inna Ibrahim kana ummatan qanita lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikeen shakiran li al-ummi istaba wa dahu ila siratul kaga Allah subhanahu wata'ala sai ce shi kadai ma jagora ne tare da kaga shi kadai ya hijira ya kaura kuma Allah ya sanya shi jagoran hunafa dukka baki daya bayan turo annabi Ibrahim alaihi salam har zuwa yau tun daga aiko shi har zuwa yau ba rasa tauhidi ba a bayan kasa da kafin turo annabi Ibrahim al'umma suna waye gari diga an saki hanyar Allah amma tun da aka turo annabi Ibrahim jagoran hunafa har yau ba rasa ba kuma kakka manta manzo Allah ta addu'ar man annabi Ibrahim wa ba bihim rasulan min anfusihim rabbana wa ba bihim rasulan min anfusihim wannan kira basa dai da kake samu la kalman nan nawa alal mu'min iz wa asa bihim rasulan min anfusihim to annabi Ibrahim alayhi salam shine addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ana da'watu abi Ibrahim ne ne addu'ar babana annabi Ibrahim alayhi salam kaga ta goma shin da Allah ma annabi Ibrahim ko to albani shi ma haka sai da ya fifita Allah sai ubangiji subhanahu wata'ala ya kai shi wannan matsayin wanda har makiya yanzu dai kawai an yarda har makiya ma an yarda za ce albani ma inganta shi har makiya ma dole ya ce albani ma inganta su ma dole in ana saba ba ana sha za ji a aleka to da karshe baban na shan na sai da albani malanu shi ma da karshe sai dawo yana karatu wajen malam albani ka gani haka irin su Ahmad ibn Ali ash-Shawkani shi ma baban shi aka yi tsaji da huci aka yi ta shigi da wuce aka rarraba su aka yi ta shigi da wuce amma cikin albarar tsale da ya zo na tarjama ya ambata daga cikin ɗaliban shi har da baban shi shi ma yana karatun bukari a wajen shi baban na shi shi ma ɗalibin shi ya dawo yana karatun bukari wajen shi kaga to kaga duka ƙarshen suka suka dai da an je an zo dama gaskiya ce kau kai dai ka rike gaskiya to haka almuhasibi ya samu irin wannan jarrabawa din ƙarshe kuma Allah subhanahu wataala ya ɗaukaka shi cikin kitabin musamman fahimin Qur'ani a littafin da ya rubuta sunan littafin fahimin Qur'ani ƙara ya faɗi bi kalami ala nasu wal mansuf da yana magana akan annasu wal mansuf yace wannan nasa kala juzu fi ikbal yace lalle annasu annasu sai dai abinda ba mu yi abin na kai shi ba kenan ya shiga bangaren ilmul kalam har ma kuma ya rubuta littafi a kan aqida kullabiyya saboda yana daga masu aqida da ibn kullab cikin kore tsayuwar Allah subhanahu wataala da aiki wanda yake ikhtiyariya na ganin dama ya samu matsala a wannan bangare ke shi muhasib shekul islam yakan nakaltowa maganganun irin waɗannan amma don saboda ni ga gaba ke yake bukata ya ma ya ta shahadi a kansa shi amma ba wai ya nuna shi yasa a wani guri zaka ga kuma ya mushi raddi a wani guri kuma ya mushi raddi kenan irin wannan kuma shine matsafiya ta ahlus sunna wal jama'a adalci dan kaka ba yana nuna ba ɗari bisa ɗari shi kenan kawai gaba ce ka bukata wanda ka ambata ta kuma qur'ani yana yin wannan yanzu abu huraira da nan sara sai ya ce shi dan sara ka ho ka zu sai ya ce kawai kaga shi dan mutumin kirki ne ya kawo mana alheri masha Allah kaza ka gani ala fi kalamihi ala nas wal masu yace wannan nas kala juzu fil akhbari yace shi annas shafewa bai shiga cikin labarai نسخ شاهي آية التي ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها بزام شاهي وتآية تال القرآن كوم جنكرتا ونكم تي من زورة فتنك تنتا كوكما سيمن زورة ودى سكي ما في فيتيا حكم تنتهي كوكما مثالي مزودة حكم تي ديدي دا وانت أكا شاهي to wannan shahi wai bai cikin labari yanzu ƙasa suna alƙur'ani ƙur'ani ya ba mu labarin labarin annabi annabi Yusuf alaihi salam ko nanu na qussu alayka ahsan al-qasas to kaga ire-iren waɗannan labarai din ma kana hadisan yassara to nasku bai shiga zan ba za ka gaba wata aya ce wannan ta shahi labarin wancan a'a ai in baka labari in dawo in ce maka kuma labarin ba haka bane kaga ai shi ya zama wannan kuma shi labari ai kawai ya kawai shi aka ce ba an goge shi to kuma ya zama ai zancen da ba shi ba qala ilahi lil ahad ba ya lissa ga wani dai an ya saki da kurin sa annama da Allah ya ba Allah asma'ihi da suna Allah sifatihi ya ce la ilaha lil ahad an ya saki da ya kurin sa annama da Allah yabo na Allah wa asma'ihi da suna Allah wa sifatihi da sifofin Allah ya duka an yi safa min hashe wai yana halitta a shahi wani abu abadan dukkanin abin da yake da alaka da zatin Allah sunayen Allah na cikin Qur'ani na su bai shiga ciki sifofin Allah na su bai shiga ciki abin da ya shahi shirka haramce na su bai shiga ciki shi yasa gabaki ɗayan annabawa na numashar anbiya bana su Allah abuna wahidin wa muhatuna shatta amma kaga sallar zamanin annabi Musa alaihi salam sallar zamanin annabi ta sallar ka kaga ana canzawa a canza wannan shari'a likulli ja'alna minkum shiratan wa minhaja kaga a shahi waccan a kawatta to amma abin da ya shahi tauhidi kaletuwar Allah labari na gaibiyat aljanna wuta wannan duka babu zancan nasu shiga cikin ko kuma a bada labarin akwai munkaru da nakiru kuma sai a ce ai labarin ma na munkaru da nakiru shafaffe ne ko a ce an shahi a'a babu zance wannan duk abin da aka waɗi ma na mala'iku ni'imar aljanna wuta abubuwa na gaibiya to a nasku bai shiga kenan nasku bai shiga bangaren aqida ina ke shiga bangaren hukunce hukunce shi kuma rahama ce za a iya sabgar da wani hukuncin sai ma mutane tsauri to sai a ɗauke wannan kuma da dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai yana daga sifar shi da Allah ya aiko shi wa yadau anhum israhum wal aghlal allati kanat alayhi ka gani الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة كان يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر saboda haka kenan siffar manzala sallallahu alaihi wasallam yana dauke ma al'umma wa yazau anhum israhum wal aghlal allati kanat alayhi yana dauke musu tsanani da kumci kumci da kumci wanda da yake kai na shar'a ta at-taura kaga annabi Musa alaihi salam ai alam sarasan da ya karɓo sallah ya ce koma a rage koma a rage saboda na jarraba da banu isra'ila shari'a su tana da tsanani to yanzu ya aka sassafta mu aka rage mana kaga ai rahama ce ga wannan al'ummar to haka duk abin da ka gani da kaza ne sai aka sassafta hukuncin Allah ne mai shar'antawa sai aka ga kuma al'umma abin ya musu mashaka sai ubangiji ya tausaya ma al'umma kaga wannan rahama ce ko a kawo wanda ya yi sauki a nasku bil akhaffi a shafe wanda yake mai tsanani sai aka akhaf wanda yake mai sauki mai sassarci ko kuma annasu ya zamanto bil musawi a shahe wanda yake mai sauki mai tsanani a kawo makamancin shi ko mai sauki a kawo makamancin shi ko kuma annasu bil asal a shahe mai sassarci a kawo kuma wanda yake kenan mai nauyi saboda haka kenan bai shiga cikin nan ila an kana har zuwa inda yace wa kazalika haka kuma la yajuzu baya halitta idan akhbara ya Allah ba da labari annas sifati hasana sifar shi kyakkyawa ce aliyan madaukaki ne an yi kudira ba da zalika kuma bayan na Allah ba da labari ce anna hada ne yake sufula yace a kuma da baya ce ko kuma a'a ba a sama bai ce a kasa yake kaga ai in Allah ce yana sama to yanzu kana nihin kuma in ka ce an shahe wannan hukuncin to kenan kuma ya koma yana kasa in yace yana da sifatul asma'ul husna kuma yanzu sai zaman to an shahi kishar husna kuma yace to kaga baya halitta a ce wannan fa yasifu nafsuhu bi annahu jahilun bi ba'd al-ghaibi ko kuma Allah sifanta kanshi cewa ya jahilci wani bangaren gaibi ba da an akhbar annahu alimun bil ghaibi bayan Allah ba da labarin shi ne masanin gaibi kenan annasu bai shiga cikin aqida duk abin da yake na aqida Allah ya sifanta shine alimul ghaibi to kuma yanzu ba za a kawo ta aya ba ce ai wannan aya da Allah ya ce alimul ghaib wannan aya ta shahi ta to kenan in ta shahi ta menene ya kan mutun ta saboda haka yace to kaga wa annahu la yu'tiru ko kuma bayan Allah ya ce wallahu basirun bil ibad Allah subhanahu wa ta'ala basirun ne bil ibad sannan kuma daga baya Allah subhanahu wa ta'ala kore wannan a ce kenan kuma bai ganin bayi a wala yasmu al-aswat ko kuma wata aya ta zo ta ce Allah bai jin sautuka wala qudrata lahu ko a kore kudurar Allah wala ya takallam ko a kore zance Allah wala kalamu kana minhu ko kuma a ce qur'ani ma ba zancen shi bane ba a ce waccan ayar da zai nuna zancen shi ne shahidiya ce yace wannan ba zai ba wa na wutatan arbi a zo ko a ce yana ƙasa ƙarƙashin ƙasa la alal arshi bai sama al arshi jalla wa ala an zalika Allah ya girmama daga a ce an shahe waɗannan da abubuwa kenan ka'ida dukkanin abubuwan da suka shafi aqida a nasu bai shiga ciki dukkanin abin da ya shafi tarihi abin da ya shafi labari a nasu bai shiga ciki sai ma ne ce to fa idza arafta zalika in har ka tabbatar da cewa shahewa bai shiga cikin tauhidi wanda ya kanta kai ya kinin cewa tabbas tauhidi shahewa bai ci alimta zaka san ma ya juzu alaihin nasu menene yake halitta shahi wa ma la yajuzu menene kuma bai halitta annabi shi kenan zai ka gane cewa duk hukuncin da kaji an ce an shahi shi ko shahege ne to wannan wa bangare a hakamun kaga kenan ya zo maka da sauki fa in talauta ayatan in yanzu ka karanta wata aya fi zahiri tilawatiha a babayyanin karanta ta ta hasibu annaha nasiha sai kake ga kamar wannan aya kake tsammanin ta shahi li ba'd akhbari ga wasu labaran da Allah ya bada. Wata aya sai ka karanta cikin Qur'ani, sai kake tunanin kamar wannan aya ta shahe wani abu na cikin Qur'ani. Ka kauli an Fir'auna, kamar faɗin Allah dangane da Fir'auna hatta idza adaraka wa qaraf. Har sai da durmiya ka cin masa qala amantu. Sai ce to yanzu kuma na bare gaskiya. Ka gani? Yanzu kaga hatta idza adaraka wa qaraf qala amantu. Da durmiya sai ya ce amantu. Kaga wasu sai suka ce to ai Fir'auna kenan ya ba da gaskiya sau da ya ga hallaka sai ce amin yanzu ce ɗaya suka mance waɗancan ayoyin da Allah subhanahu wata'ala yake cewa la yanfa'u nafsan imanu ha lam takun amanat min qabla wa kasabat fi imani khayra ka gani ko kuma ba ba ita bane saboda haka fi zahirin tilawati ya tasibu anna nas khalifa bi akhbari ka qawli an fir'auna kamar faɗi Allah dangane da Fir'auna hatta idza da raka wal gharqu qala amantu wa qala ta'ala wa lanabluwannakum wallahi taffas sai mun jarraba ku sai mun gwada ku hatta na'lama al mujahidin minkum har mu san waɗanda suke masu jihadi daga cikin ku masu kokari wa sabirina kaga wasu suka dauka hatta alama wai kamar ilimin kenan yanzu ne Allah zai yi shi kenan a baya sai suka kore siffantuwar Allah da ilimin dan da yake hakana alama har sai mun san wannan yace to in a tunaninka sai kake tunanin kamar nasu ya shiga cikin nan wa qala yace qad ta'awwala qaumun wasu mutanen sun yi tawilin cewa annan maha ana Allah ya yi nufin an yanjiyahu zai tseratar da fir'auna bi badani daga cikin shi minan nari daga wuta saboda wancan wai imanin din iskar amana inda da sarki saboda lokacin da dirmiya ta zo mushi ya ba da gaskiya kaga ba su karasa ba al'ana ka gani al'ana qad asayta qabla wa kunta min al-mufsidin ka gani saboda haka sai suka ki karasa wannan fadin Allah subhanahu wataala yace wa qad tawala qawmun anna Allah ana an yunjiyahu bi badani min an-nar in qad amana inda al-qarati saboda wai ya ba da gaskiya lokacin dirmiya wa qalu suka ce inna ma zakara Allah qawma fir'auna wanda Allah ya ambata cewa mutanen Fir'auna su ne yadda kudunan nara su ne aka ce za su shiga wuta dunan yanzu su homa zo tafi da cewa Fir'auna da Jirmiya ta zo mai ya ba da gaskiya sai suka ce kuma Allah ne ne ma zai tsayar da shi daga wuta to kaga zaka iya kawo musu ayoyi annabi yurasuna alaiha sai suka ce to ai kaga wannan ayoyin su kuma abin da ake nufi wanda za su shiga mutanen Fir'auna ba wai shi ba wannan ma zakara qauma fir'auna yadkhuluna an-nar dunahu wai banda shi wa qala yace fa awradahum an-nar kaga ya ga ce fa awradahum an-nar sai gangarar da su zuwa wuta wa qala wa haqa bi ali fir'auna su al-azab sai sabga ga jama'ar fir'auna kenan ba ce ba walam yaqul bi fir'auna wa qala wa hakadha al-kadhibu ala Allah yace kamar dai haka ya dinga shirya ma Allah ƙarya har da ayoyi na kare ƙarya cewa kawai Allah baran Fir'auna ya ba da gaskiya kuma hamma yake kawo ayoyi yake kawo wasu ayoyi a matsayin wai dalilan cewa duk azaban ma da kaji za a yi to ba Fir'auna bane mutanen shi ne yace wa haka zal kadhibu ala Allah kamar haka ya dinga kawo ƙarya ga Allah anna Allah ta'ala ya ku saboda Allah yana cewa fa akhadahu Allah nakala al-akhirati wal ula fa akhadahu Allah sai Allah ya tamke shi kaga na ai ba zamirin jam'i ba ka ka ko ba hal fir'auna ba ka ka kaga Allah ya ce fa akhadahu Allah sai Allah ya tamke shi wane kenan fir'auna nakala al-akhirati wal ula da uquba ta akhirati magana shi ta karshe wal ula da kuma magana shi ta farko ma alimta lakum min ilahin ghairi ana rabbukum al'ala sai Allah ya jamke shi da waɗannan maganganun nashi guda biyu ne fa aqadahu la na kana al-akhirati wal ula magana ta magana uquba ta magana wadda take ta farko da kuma magana shi wadda take ta karshe ko na kana al-akhirati uquba wadda za a mushi ta lahira wal ula da uquba ta barzakh saboda annaru yuraduna alaiha wa kadhalika qawluhu ta'ala haka nan farin Allah wa la ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu tabbas Allah subhanahu wata'ala mai bayyanar da waɗanda suke masu gaskiya ne shi imanin wa la ya'laman nan kadibi fa qarra tilawa sai tabbatar da tilawa ala ina fi ilmi min Allah abu sawai farar da ilimin Allah an an yasa an fa ilman bi shay'in saboda haka fa qarra tilawa sai tabbatar da tilawar ala ina fi ilmi abu sawai faruwar ilimi min Allah azza wa jalla an an yasta'ani fa ilman bi shay'in cewa Allah subhanahu wata'ala yakan farar da ilimi na abu laysa laysa man laysa lahu ilmun bima yuridu an yasna'u lam yaqdir alayhi an yasna'u rajuluhu darura yace wa kadhalika qawluhu ta'ala haka nan farin Allah fa la ya'lamu Allahu alladhina sadaqu tabbas Allah subhanahu wata'ala mai sanin waɗanda suke masu gaskiya ne a cikin imaninsu da kuma waɗanda suke kenan masu imani wanda yake na baka ba ƙarar tilawa yace wannan ba ƙarar tilawa a ina fil ilmi tilawa sai ta tabbatar da faruwar ilimi min Allah daga Allah subhanahu wataala azza wa jalla an yasta'ani fa ilman bi shay'in akan cewa Allah subhanahu wataala yana farar wani abu kenan zahirin tilawar zahirin tilawar kamar tana nuni a bisa istinafi na ilimi na Allah subhanahu wata'ala cewa Allah zai san masu kokari daga bayan shi sannan kuma Allah zai san waɗanda suke masu gaskiya cikin imanu kaga yanzu sai tilawa take nuni a bisa kenan istinafi na ilimi in ka kalli kenan zahirin kamar Allah subhanahu wata'ala kenan zai san masu wannan abin saboda haka a cikin nan ta nuna faruwar ilimin ba wai jaɗaɗɗen ilimi wanda yake na siffar zafin Allah subhanahu wa ta'ala ba yace li annahu laysa man laysa lahu ilmun wanda bai da masaniya bi ma yuridu an yusla da abin da yake nihin aikatawa alam ya qadiru alaihi ba inda za a yi samu iko aka abu an yusla ahu najidu daruratan wannan kuma muna samun haka abta darura kaga a zahirin ayar su suka fahimci kamar ayar tana nuna Allah subhanahu wa ta'ala kenan ya ce za mu sani duk abin da aka ce za mu sani kaga ya nuna a baya kenan mai ilimi bai gabata ba kenan ilimin ya zan sanin ya zama wani farara abu a zahirin ayat sai ce to amma ai wanda bai san ba abu ilimin sanin abu bai gabata ba a gare shi ai bai da ikon ya zama to ya kirkira abin abu ta darura kenan ubangiji subhanahu wata'ala kafin ma ya halicci masu jihadin kafin ya halicci masu gaskiya cikin imaninsu dama ta ilimin Allah subhanahu wata'ala ya gabata ita aya abin da take nunawa kenan in abin ya faru to kuma a lokacin kenan za a san abin kenan za a ga abin amma gurin Allah shi tun fil azal dama Allah ya sani ya rubuta ya kaddara amma yanzu na ana zance ilmul wujudi na samuwar abu kenan yanzu ai baka san wa zai shahada sai ya mutu baka san waye mai da Allah sai ta bayyana baka san waye mai gaskiya cikin imanin shi wa sai dole ne jarabawa ta zo ta to a nan gurin shine kenan ake nufi al'ilmu a nan na kenan nunawa ne to da haka ma da yace li annahu man laysa lahu ilmun duk wanda ai bai da ilimi bi ma yuridu da manufa abin da yake yin an yasana'ahu ya yi wata lam yaqdir alayhi ai bai da iko an yasana'ahu ya aikata abin najidu daruratan wannan kuma abu ne wanda yake a ɗabi'a sanannen abu ne duk wanda yake ma zan gina gida ai ba yanda za a ce bai san bayan da zai gidan zai zo gina kafin ya gina gidan dama ya kurta shi ya zana shi a kwakwalwar shi lalle ya hudo shi a fili in ka ce zan yi kaza ai kafin ka yi abin tuni kana da masani shi kaga tuni yanzu a gaba ne za ka yi ka ce zan je gida kaga a gaba ne za ka je gida ko to yanzu kuma in ka je gidan ka abin na a hili zan gina gida kaga ai baka gina gidan ba amma ka san da kai ka san za ka gina gida kuma ka suranta yadda za ka gina gida to yanzu kuma lokacin da ka gina gida kaga kenan ilimin wancan naka yanzu ya fito ilimi ne wanda yake kenan a sarari a hili قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ubangiji subhanahu wataala ce ku saurara ya alam man khalaqa Allah yana sanin dukkanin abin da ya halitta wa huwa latiful khabir Allah subhanahu wataala shine mai sauƙaƙawa kwararre kuma a bisa sanin dukkanin halittun shi qala wa inna ma qawlu hatta na'lam al mujahidin minkum yanzu malam kuma zai dawo ya bayyana wancan ilimin kenan cewa ba wai ana nufin faruwar ilimi bane ba a abinda wa inna ma qawlu hatta na'lam al mujahidin minkum innama yuridu hatta narahu har mu ganshi fa yakunu ma'luman mawjudan sai zama abin da yake sanannen abu sannan kuma samamman abu li'annahu la ja'iza saboda ai baya ka baya halitta an ya an ya kuna ya'lamu shay'a ma'luman ya zama to an sa abin da yake babu shi min qablu an ya kuna kafin ya kasance wa ya'lamuhu mawjudan kuma yakan akan sanin abu a matsayin samamme wa ya alamuhu mawjudan kana qad kana sai gashi kuma ya zaman to kenan ya kasance fa ya alamu fi waqtin wahidan a lokaci daya fa yu'lam sai a san wannan abin fi waqtin wahid ma'luman mawjudan abinda da babu shi yanzu kuma ya zaman to mawjudan saman ma abu saboda haka hatta na ulama kenan ilimi na bayyanuwar abin a hili al'umma ma ragowa duk su gani amma ba wai ayar tana nuni a bisa cewa kenan an nuna ilimin Allah subhanahu wata'ala abu ne wanda yake fararre saboda haka a ce kenan ayar dole a samu wata wadda ta shahe ta shi ne abin da yake so nuna ma duk ayar da ka gani a mabayyani sai ka karanta aya a zahirin tilawarta sai kake ga kamar misali abin shahihe ne a zahirin tilawa sai ga kamar abin shahihe ne ya ce a'a kenan babu yadda za a yi Allah subhanahu wataala ya faɗa abu kafin sanin abu kenan dukkanin ayar da ka karanta ta sai kuma a zahiri kake ganin kamar abin shahihhe ne kuma ayar ta tauhidi ce sai ka karanta sai baka misali kamar na fir'auna wanda wasu suka yi tunanin cewa ayar kenan shahihhiya ce wancan ya ce alhali kuma ba shahihhiya ba ce ba fir'auna ne dai ake nihi kuma sannan bai zamanto ba ya musu da imani saboda lokacin da ya imanin a wannan lokacin imani baya amfani imani yana amfanar mutum kafin mutum ya zo gargara walaysa at-tawbatu lil ladina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idha hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al-ana wa lil ladina yamutuna hum kuffar inna ma yaqbalu tawbata al-abd ma lam yughraq Allah na karɓar tuba matsar mutum bai zo gargara ba ka gani saboda haka duk lokacin da ya zamanto an kai wannan jeji to Allah subhanahu wata'ala baya karba imani to haka shi ma fir'auna ya zo lokacin da kenan yin imanin shi ba zai amfane shi ba shi yasa imanin bai amfane shi ba babu zancen a ce kenan ya ƙetare abin da ya tagada yace wa wa hadal muhal kenan wa ya'lamu mawjudan kana qad kana wa ya'lam fi waqtin wahid wa yu'lam fi waqtin wahidin ma'luman mawjudan wa in lam yakun ko da ko abin bai faru ba to ai dama an san shi saboda haka ko da bai faru ba abin kenan sananne ne yace wa hadal muhal da kuma wa hadal muhal da kuma abin da yake korarren nan wa hadal muhal ana kuma wa hadal muhal wa hadal muhal a wasu uskar yana zawa wa hadal hal wa zakara kalaman fi hada fil irada sai an bata kuma wata magana a cikin wannan shi ma dangane da al irada ne ila an kala har inda yace wa kadhalika qawluhu ta'ala inna ma'akum mustami'una lalle mu muna tare da ku mustami'una muna masu saurare laysa ma'anahu an yi hudisa lahu sam'a yace ita ma wannan ayar ba wai ma'anar ta ba wani ji ne zai zamanto Allah ya fara wanda da Allah bai siffanta da siffa ta ji ba wala takallufun kuma sannan ba wai Allah zai kallafa ma kanshi sauraron magana fayi ba lisam'i lisam'i ma kana min qawlihi Allah ya kallafa ma kai shi sauraron maganganun wa qad zaba qawm min ahli sunna sai ce amma wasu daga ahli sunna sun tsayi annan ma annan ilahi istima'an Allah yana da sauraro hadisan wanda yake mai faruwa fi zati wannan abin da malai yake kada za haba qawmun min ahli sunna shine tafarki na ahli sunna wal jama'a abin da yake kokarin kawowa abubuwa ne guda biyu akwai sifatu sam'i siffa ce wadda take da tsakiya tare da dadewar zafin Allah subhanahu wa ta'ala cewa kuma Allah ya saurari kaza shi kuma ai wani abu ne wanda yake hali qad sami Allahu qawlan lati tujalu fi zawja kaga siffa ta ji daban siffa kuma saurara abu daban kenan siffar Allah ya saurari bawa kaga ai wata siffa ce ta zafin Allah subhanahu wa ta'ala wadda take fi'liya ikhtiyariya to amma kan mu manta muhasibi yana da aqida ta ibnu kullab wanda har yayi rubutu akai wanda kuma akan shi imam ahmad ya hazzara to su kuma kullabiya daga cikin aqidarsu da kai kore ma Allah subhanahu wataala siffa wadda take ikhtiyariya fi'liya iradiya shi yasa siffa ikhtiyariya shi yasa ma zaka ga su aqidarsu qur'ani hadisin nafsi ne ba wai zancen Allah subhanahu wataala bane kai a Allah ne ya kimsa ma mala'ika Jibril alaihi salam zuwa idan kullabiya. Qur'ani Allah ne ya sa ma mala'ika Jibril alaihi salam wa aqimu salata wa atu saka. Sai Allah ya sa ma mala'ika Jibril alaihi salam. Shi ko mala'ika Jibril sai ya zo karanta ma manzara sallallahu Su kenan Qur'ani hadisin nafsi ne ba Allah bane bisawti wal harf ya karanta ma mala'ika Jibril alaihi salam. Kullu aqida kullabiya ba Allah bane ya hudu Qur'ani da sauti da harafi. kina da kullabiya a hadisin nafsi ne yanzu misali aya zuciyarka da koya da za ka rubuta abu aya zuciyarka kan ka rubuta shi yana cikin zuciyarka inda babu wani ai baka iya rubuta ba yanzu wani abu ne na zuciyarka sai ka huto da shi ka rubuta shi sai kuma kai ta'abirin shi zuwa baki ka rubuta to yanzu ka ce Allah ne ya kimsa ma mala'ika Jibril alqur'ani a zuciyar shi shi ko mala'ika Jibril daidai da yanda Allah ya kimsa mai a zuciyar shi shi kuma sai ya abbara ma manzalar sallallahu shi ya karanta min shi kuma su wannan ya kace aqida ta kullabiya me ya kai su zuwa ga wannan wai kore ma Allah subhanahu wataala siffa ta aikata abu yanzu sauraro ai kaga wata siffa ce ikhtiyariya ta mutum yayi ta karan kai sauraron abu to wannan sauraron sai suke kore ma Allah subhanahu wataala shi kenan wani abu ne ya za a ce Allah subhanahu wataala ya saurari kenan bayi akan abu shine sai ke kokarin kenan kawowa wannan amma siffa ta ji daban siffa ce da daddiya ga zafin Allah subhanahu wataala siffar sauraro kuma wata siffa ce ita ma ikhtiyariya ta ganin dama Allah subhanahu wataala Allah ne zai saurare ka lokacin da kake abu kada sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tattasi ila in kana ka daga hannu kana roƙon Allah wai za su halaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i zari'an kaga wannan kiran da kake yi to Allah subhanahu wata'ala yana jin ka kuma yana amsa Allah subhanahu wata'ala yana jin ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'un to duk abin da zaka faɗi Allah yana ji tare da bambanto sautukan mu to kaga wannan saurarawar da Allah zai ma maganar mu inna ma sami'u du'a Allah mai amsa addu'a ne sannan kuma gefe ɗaya mai sauraron wannan ne to wannan siffa ta sauraro siffa ce ta aiki ta zafin Allah ta ganin dama Allah in Allah ya ga dama ya kan yin ta siffa ta dubi daban siffa ta gani daban ce sa la yanzuru la ila man jarra sawbahu yala wasu ba ya ce Allah bai dubin wadancan kaga siffar Allah ta gani daban Allah yana da siffa ta gani wacce take siffar zafin shi ce da daddiya tare da dadewar zafin shi yana da siffa kuma ta dubi ta ganin dama in Allah ya ga dama sai ya yi dubi ya tsinka zuwa ga wasu bayi la'allan ma hasala ala ahli badarin fa qala amalu ma shi'tum fa qad ghafartu lakum kenan Allah ne zai tsinka zuwa ga bayi ya dubi su wasu bayin kuma banda wasu bayin su kuma wannan wanda Allah ya ma kenan wani karamci ne na musamman Allah mu wasu kuma ya ce Allah bai dubin to kaga kenan babu alaka tsakanin wancan da wancan shine ila an qala wa zakara kalaman fi fi hadha fil irada amma me yasa shekul islam sun shafe kalamun irada saboda kalamun irada ina wancan magana ta bangaren kullabiya saboda su ana da matsalar su a bangaren irada to kaga tunda wannan abu yanda shekul islam ma ya mai raddi amma ya nakalto magana dan ya nuna ma magana shi ba ita kadai bace kuma yayi hazafin waccan magana din ba wai a wani coke bane ko kaza a akwai magana da ya ambata kuma a jerin gwanan wannan maganganun na shi amma shekul islam sai bai kawo ta ba yace ma wa zakara kalaman irada fiha wa zakara kalaman fi hadha fil irada ila an kala har zuwa inda muhasibi yace wa kadhalika qawluhu ta'ala yace kamar haka kuma fadin Allah inna ma kun mustami'una ita ma wasu sun yi tunanin za su yi tsammanin kamar wani abu ne wanda yake shafaffe laysa ma'anahu an yuhdisa lahu sam'an yace ma'anar shi ba wai Allah zai faru wani ji bane ba wala takallufan kuma Allah ba wai tana nuna zai kallafa ma ya lazumta ma kanshi sauraron lissamin ma kana min kaulihim ya lazumta ma kanshi sauraron maganganun wasu bayi sai ce wa kada zahaba qauman min ahlus sunna amma wasu daga ahlus sunna sun tahi akan cewa anna lillahi istima'an Allah yana da sauraro hadisan wanda yake faruwa fi zatihi daga zatin Allah fa zahabu yaskata ila anna ma ya'qilu min alkhalqi annahu yuhdisu minhu wal mustami abinda ake hankalta daga halittun Allah annahu yuhdisu minhu yana ya hadisu minhu yana faruwa da gare su ilmu samqin lima kana min qawlin ilmi na sanin sauraron abubuwan da suke faɗi li'anna al makhluqa idza sami'a hadatha lahu aqd saboda halittun Allah in suka ji to kuma sai kudurtawa sai ta zamanto tawaru kenan a nan gurin yana ƙoƙarin kore ma Allah siffa ikhtiyariya fi'iliya shine siffa ta sauraro ga Allah subhanahu wata'ala yanda Allah yake saurara wasu bayan shi wannan da yake ƙoƙar zaba komai min ahlus sunna kenan shine matafiya dai wanda ahlus sunna wal jama'a suke kai saboda kullabiya ash'ariya akwai yanda zaka ga akan layawa sai a ce kullabiya ash'ariya su ma sana daga ahlus sunna kuma da dama za ka ji wasu sukan faɗin wannan cakun labiya a shari'a ma turidiyya duk waɗannan suna daga cikin ahlus sunna to amma a za ka ce a shari'a kullabiya suna daga ahlus sunna alhali kuma suna tawili ya za ka ce kullabiya suna daga ahlus sunna alhali kuma a bangaren qur'ani an yi sabani da su bisa yarda cewa qur'ani zance Allah ne da harafi da sauti ka gani ai mutum ba zai zama ahlus sunna dole sai ya sallama duka wanda zai ma ai qur'ani tawili kuma kace ahlus sunna to wani irin ahlus sunna wacce sunna ce tare da bankarewa aya ta qur'ani kenan a tsantsar zahirin ahlus sunna mabiya sunna sak to kullabiya da abin nan musu ci shi yasa shi kar za ba komai min ahlus sunna amma wannan magana aka ce ita ce daidai lalle Allah yana da siffa ta sauraro siffa ta aiki wanda kuma daga cikin aiki shi kuma wannan aiki aikin ganin dama Allah ne in Allah ya ga dama zai in Allah ya ga dama ba zai nan ba in kuma ka kore ma lazumin da yake cikin kore ma Allah siffar aiki ta ganin dama shine zun kace Allah subhanahu wataala yayi magana a baya kenan a yanzu kuma wata magana ba za ta faru ba ko wani aiki bai waruwa ga zatin Allah Allah bai saukowa saman duniya Allah bai ka yanzu in kai haka kamar da za ta yi Allah subhanahu wa ta'ala wani abu wanda yake sandararre kenan abin da ba yin wani aiki ka je lazumin kenan kore ma Allah kenan dole ka yarda Allah subhanahu wa ta'ala matsarre ka yarda Allah subhanahu wa ta'ala akwai shi sannan yana da siffofi waɗanda suka dace ma zatin Allah subhanahu wa ta'ala to kuma yana daga siffa ta kamala siffa ta aikata abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ga dama kullum man huwa fi sha'an ka gani ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ka aiwatar da duk abin da ya ga dama kuma yakan aikata dukkanin aikin da ya ga dama a lokacin da ya ga dama babu wata siffa ta aiki wanda za a ce siffar korariya ce ga zafin Allah subhanahu wataala yace fa zahabu ila anna ma ya'qilu min al-khalq sai suka ta yace abinda ake hankalta daga halittun Allah annahu ya'dithu minhu yana faruwa daga halittun ilmu sam'i ilimi na ji lima kana min qawlihi na abin da yake kasancewa na magana shi li'anna al-makhluqa saboda ita su halittun Allah idza sami'a in halittar Allah ya ji abu hadatha lahu aqdu sai kuma kuduri sai faru fahamma amma adarakatu udhuru sai ya himmantu abu ta aikata abin da kunnen shi ya gano mina sauti na sauti kenan abin da yake sai nuna wai wancan siffa na ganin dama Allah na sauraro sai ce ai wannan siffa ce ta halittun Allah halittar Allah shine in ya ji abu yanzu in ka saurari abu sai ka himmanta abu sai kuma ka aikata abu to shi ko yana kokarin ke ne ya kore cewa wannan ai siffa ce ta halittar Allah subhanahu wataala wa kazalika amma kenan shine abin da yake daidai wannan mazhabi din na cewa Allah yana da sauraro ji daban sauraro daban ji shine siffa ta zatin Allah subhanahu wataala wanda take da daddiya tare da dadewar zatin Allah to tunda Allah yana da siffa ta ji to kuma Allah subhanahu wata'ala yana aiki da wannan siffa din yakan saurara abu tunda Allah yana da siffa ta gani to kuma Allah yana dubi kaga gani daban dubi daban yanzu misali kana gani amma ka kalli wancan lokacin da ka kalli wancan ya muce mun ka kalle shi amma da ka kalle shi eh lalle kai ne gani ne to amma ka kalluwa ne kallon da zaka mushi daban kana gani daban ka kalli abu kuma daban kenan ubangiji subhanahu wataala in yace ya yi dubi zuwa ga kaza ko ya kalli kaza sai mu ce kwarai haka ne wannan siffa ce ta zafin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ga dama aiki ne kuma na ai- zafin shi to wannan abin sun kulla biya ba tsere da shi ba shi yasa da ya kawo tun da aqidar shi can akan kullabiya ce kuma amma yana da rubutu bangaren kullabiya shi gudun sana kuma iri-irin waɗannan yakan kawo wa jan mahallin shahid kawai da yake son ya kawo na abin da wakar na in shi a matsayin dan da ke kokari za ba kwamin ahlus sunna in shi matsayin inkari yake kokari za ba kwamin min ahlus sunna amma kuma sai yace min ahlus sunna saboda kenan me a a a a akwai kenan su kullabiya kenan sai yin kusa da bangaren abin nan wa kadalika yace kama ka kauli wa kulli unalu فسيرى الله عملكم ورسوله الله سبحانه وتعالى يقول اعملوا kace da su ku aikata fa sayara Allahu amalakum da sannu Allah zai ga ayyukan ku da kuke yi wa rasuluhu manzo Allah ma zai ga aikin ku sai ce to kaga nan ma kamar kenan ba wani zai ga kamar faruwar abin nan ne gani ne kenan ya nuna ilimin gani kin bai gaba siffa ta gani ba ta gabata ba la yastahdisu basaran Allah subhanahu wa ta'ala baya farar da basaran wani dubi muhdathan fi zatihi wanda yake abin fara a zatin shi wannan ma ya hadisu shay'a yace yakan farar da abu bayrahu mukawwinan sai Allah ga abun bayan ya kasance kama lam yazal ya'lamu qabla kaunihi kenan nan ma yana sai nuna maka wannan ganin gani ne na zahiri amma sun jini Allah subhanahu wa ta'ala yana sane da wannan abin wannan sani kin sani ne wanda yake kenan na fito da abun ila an kala har zuwa inda muhasibi ne yace nan kuma maganganun shi ne a sifatul ulu wa kadhalika qawluhu ta'ala huwa al-qahiru fawqa ibadi haka fadin Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-qahir Allah shine wanda yake marin jayi fawqa ibadi wanda yana saman bayan shi wa ka qawlihi kama fadin shi ar-rahman 'ala al-arshi istawa wa qawli amintum man fis samai kun amince ubangijin da yake a sama wa qawlihi ta'ala ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib kalma tsarkakakka gurin Allah ne suke hauhawa wal amal salihu yarfa'uhu aiki nagari shine yake daga kalmomi waɗanda suke tsarkaka wa qawlihi ta'ala wa qala ta'ala yudabbiru al-amra Allah shi yake gudanar da al'amura min as-sama'i daga sama ila al-ard kaga shi ma tadbirul amr yana nuna uluwi na Allah kuma ya'ruju ilayhi sannan kuma uruji aikin da za a dauka akai gurin wa gurin Allah wa qala ta'ruju al-mala'ikatu ruhu ilayhi mala'iku suna hauhawa da kuma mala'ika Jibril su je gurin Allah sama. Wa ƙala ta'ala ta arjul mala'ika su ruhu ile, wa ƙala ya isa inni mutawaffika ni mai karɓar ka ne wa rafi'uka ilayya kuma ni mai ɗaga ka ne in kaka guri na. Wa ƙala ta'ala bar rafa'ahu Allah ilayhi Allah ne ɗaga annabi Isa kai shi can sama. Wa ƙala ta'ala innal ladina inda rabbika ayoyin da suke nuna andiya su ma suna nuna Allah yana sama. Innal ladina inda rabbika wanda suke gurin ubangijinka mala'iku kenan. لا يستكبرون عن عبادتك يعني عند ربك إنا سما وذكر الآلهة دكما أم يأنبتا كنا الآلهة آية تكي نوني أكل لو كان فيهما آلهة أن لو كانوا آلهة cewa ai inda abubuwan bauta ba ɗaya ba ne ba da yawa ne lafta gau ila zil arshi sabila ila zil arshi sabila da sun nifati hanyar da za su je fitar da ubangijin al'arshi ila tsalabi ya yi inda za su je su nemi a ina فقال تعالى قل لو كان معه آلهة Allah ce ka ce musu ai inda tare da Allah da akwai abubuwan bauta kama ya kuluna kamar yadda wai su suke cewa latar uzu su ma suna da haɗi idan inda haka ne labta da waɗannan sauran abubuwan bauta sun nemi hanya ila zil arshi su je zuwa ga ubangijin al'arshi da sun nemi sabila hanyar da za su je su tarar da shi saboda alazumi bayan da za a ce wanda suke masu mulki wanda suke kai ɗaya kuma sannan ya zamanto kowanne ana mushi abu ɗaya kuma kaga dole ne wasu sun nemi wala ala ba'dhum ala ba'dhin wa qala ta'ala sabbih isma rabbika sabbih isma rabbikal a'la Allah subhanahu wa ta'ala ce lalle sabbih isma rabbikal a'la ya tsarkaka sunan ubangijin ka wanda yake al'ala mafi ɗaukaka siffa ta al'ulu wadda take mutlaq uluwu zatu uluwu siffa uluwu sha'ani na Allah subhanahu wa ta'ala قال أبو عبد الله ولن ينسق ذلك ولن ينسق ذلك أبدا yace har abada waɗannan duk ba shaye su ba kenan me in har ka karanta wata aya sai kake ganin a zahiri kamar mansukiya ce kasancewa wadda kuma ta aqida ce ko kuma ta ba da labari ce yace to kasancewa ba shafaffiya ba ce sai dai kawai kai ne kake tunanin shafaffiya ce falai sa zalika abada yace falayin saka zalika abadan har abada waɗannan abubuwa da ba shari zancen Allah yana sama ba shari shi ba babu wata saboda ya Allah zai ce yana sama kuma a ce an shahita yanzu kuma ya dawo ƙasa ya Allah zai ce yana da kaza kuma a ce an shahita ya ce yana gani a ce an shahita ka gani saboda haka ya ce to falayin saka zalika abadan har abada wannan babu zancen shahewa ba shahe ba kuma ba za a shahe ba zuwa gaba shi yasa sai zo da nan kenan fa lan yusaf zalika abadan har zuwa gaba ma har abada dama yanzu ta ta wuce gaba kuma dama yanzu ai hakan ya faru ayan kare da zancen nasu to duk waɗannan abubuwa nasu bai shiga ciki maganganun nashi suna da yawa kenan lokacin yanzu mu tsaya a nan babban abin da za mu kula da shi kenan a nan shine a cikin zancen shi da shekul islam ya kawo dan ya nuni akan cewa yanda shi wannan malami ya tabbatar da siffofi na zafin Allah subhanahu wataala musamman siffa ta uluwi cewa su ma iri-irin waɗannan sufayen suna tabbatar da siffa ta uluwi Allah subhanahu wataala sannan kuma tare da cewa yana da waccan matsala ɓangaren aƙida ta kullabiya to amma ya yi fice a janibi na tsayuwa da kuma tabbatuwa akan tabbatar da mafi yawan a ka'idi na ahalin sunna wal jama'a sannan kuma da wannan gaba da ya kama muhimmiya a cikin littafin nashi wadda yake korewa annasu a cikin a cikin abin da ya shahi labarai da kuma bangaren abin da ya shahi abubuwa na tauhidi dukkanin abin da Allah subhanahu wata'ala ba da labari to wannan abu haka yake babu zancen a ce wannan abin shafaffe ne ko kuma an shaye shi da kuma mu kula da wancan abin da ya ɗan sayo na ɓangaren kenan kullabiya wanda su kullabiya yana daga aƙidarsu kenan rashin tabbatar ma Allah subhanahu wataala siffa wadda take ikhtiyariya siffa fi'iliya ikhtiyariya ma'ana ta ganin dama Allah subhanahu wataala wanda a da ma ɓangaren Qur'ani wannan abin ya sa sai suka ce kenan Qur'ani ba zancen Allah bane da harafi da sauti suka ce kenan hadisin nafsu ne Allah ne kimsa ma mala'ika Jibril, mala'ika Jibril kuma sai karanta ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da mu a ka'ida wanda take ta gari. Allah subhanahu wa ta'ala gina a cikin mu, wani subhanahu wa ta'ala kare mu daga zamiya. Allah subhanahu wa ta'ala cika cikin mu da sanin girman Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ya rayu da mu tafarki na gari wanda suke halin kunci da tsanani Allah ubangiji. wanda ba su da lafiya Allah subhanahu wa ta'ala ba su lafiya wanda suke damuwa Allah ya yi damuwa rabbal alamin wanda suka riga mu Allah cikin su da rama Allah ya mana albarka cikin duk abin da Allah ya rasa mu da shi Allah kuma ya nuna mana abin da zai faranta mana a cikin dukkanin abin da Allah ya rasa mu da shi ya rabbal alamin wanda ba su da sana'o'i da ayyuka cikin mu Allah ya hore musu sana'o'i da ayyuka masu albarka masu neman ilimi Allah sa albarka ya ba su nasara cikin dukkanin ilimin da su nema wanda yake na sana'a da kuma ilimi wanda yake na addini ya rabbal alamin Allah subhanahu wataala tabbatar da mu kan abin da yake daidai Allah subhanahu wa ta'ala kare mu daga abin da yake kuskure ya rabbal alamin wanda suka samu jarrabawa na ambaliya Allah subhanahu wa ta'ala hore musu ya maida musu gurbin da sakai gidan aljanna da kuma gida wanda yake na duniya mai albarka ya rabbal alamin dan uwan mu musulmi musamman wanda suke rayuwa a Palestine Allah ka yi musu sanin halin da suke ci Allah subhanahu wa ta'ala ka musu agaji Allah subhanahu wa ta'ala kare jinin musulmi da kare mutuncin musulmi kasar mu Allah subhanahu wa ta'ala tabbatar mana aminci da zaman lafiya Allah kare mana dukkanin abin da yake tana da tashin hankali da dukkanin kasashe na musulmi shugabanni na kasashen musulmi ga baki da Allah kimka musu adalci ya fuskantar da su zuwa ga maslaha na talakawan su ya rabbal alamin اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت